to ta'zimul ilm bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ci gaba da karatun littafin ta'zimul ilm na babban malami الشيخ صالح عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله تعالى mun karanta mukaddima a karatu biyu da ya gabata wannan zai zama karatunmu na uku kuma za mu shiga kai tsaye cikin wato ainihin matsala ta farko al-ma'aqidil awwal tushe na farko ko fasali na farko tathiru wa'a'il wi'a'il ilmi tsarkake jakar ilimi ka tsarkake sakon ɗinka ta ilimi ba sakon wannan bakwatin alamu yake zuciya yake nufi shi ne wa'a ule kai a matsayinka na ɗalibin ilimi idan kana so ka samu ilimi na haƙiƙa ba na hayaniya ba zuciyarka ta fara kasancewa wankakkiya tukunna domin ba zai yiwu ka siyo kifi da nama ba ka ajiye a cikin robar da ka san akwai ɓeraye mayunwata a cikinta kana sawa za su cinye zuciyarka ta kasance wankakkiya ta kasance tsaftatacciya Allah ka tsaftace mana zukata wannan ma'aqidin yana da matukar muhimmanci sosai wallahi wa huwa alqalb wi'a'u dinnan shine zuciya fa inna li kulli matlubin wi'a'a domin duk abin da ake nema akwai gurin ajiye shi in ka nemo shi akwai inda zaka mai za ka aje shi shi yasa an ka je tela sai ka ce kai ma karamin aljihu saboda kana da zari ko ya zo ka dinga zuba ɗaruruwa a ciki wa inna wi'a al-ilmi al kuma lallai jakar ko ma'ajiyar ilimi shine zuciya wa wasakhul wi'a'i yu'akkiruhu yu'akkir wa yughayyiru ma fihi daudar jaka tana wato ainihin ta'kir tana bata tana bata mawa tana bata ainihin abin da za a zuba a ciki wato daudar zuciya tana rage armashin ilimi da waka ce akkara ma'ana ya kawo nakasu cikin al'amari ko ya bata shi wa yughayyiru ma fihi kuma yana canza abin da ke cikin wannan jakar in ya zama akwai dauda cikin zaka ajiye ruwa amma ya zama toron dad ta yi dauda ta yi bakin gani kuma ka zo ka zuba ruwan haka ruwan lalacewa zai idan zuciyarka na da dauda sai ka zo ka zuba ilimi a cikinta ƙarshe ilimin sai ya lalace wa bi hasbi taharatul qalbi yadkhuluhu al-ilm da gwargwadon wato ainihin tsarkin zuciya da gwargwadon yadda ilimi ke shiga cikinta وإذا ازدادت طهارته وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم idan zuciya tsarkin shi ya ƙaru tsarkin zuciya idan ya ƙaru to fa sai tsarkin izdada qabiliyatu lil ilm karban ilimin sai ya ƙaru me ake cewa ahliya ta karban ilimi shine qabiliya zuciyarka ya zamanto ta cancanta ta rike ilimin to wannan cancanta sai ta ƙara kaifi ta ƙara armashi idan ya kasance tsarkin zuciyarka ya ƙaru to ƙara cancantar rike ilimi na zuciyar taka sai ya ƙara ƙarfi wa matsalul ilmi fil qalbi ka nuril misbahi misalin ilimi a cikin zuciya kamar hasken fitila ne in safa zujajuhu sha'at anwaru idan kwalbar ko kwai na fitila ya zamanto ba shi da dauda in safa in ya zama tar yawanku to sha'at anwaruhu sai hasken fitila sai ya zamanto yana da kaifi hasken zai zama mai kaifi yana haskawa ko ina ai an san fitila ta da ko talagwani daga ai hawanke abin nan dankon ake yi wannan 'yar kwalbar idan kwalbar ta zama tartar ba ta da dauɗa to sai hasken ya zama yana da kaifi zai haskaka ko'ina amma in aka batta hayakin nan ya bata ta yi baki ko da an sa kalanzir an sa sabon lagwani aka kunna sai ga baya haskawa da kyau saboda wannan ƙwan ko wannan a, kwalbar ta yi dauɗa wa illa tsakatuhul ausaku idan dauɗa ta ɓata shi kasafat anwaruhu sai hasken shi ya dasa shi sai ya zama to ya dakushe daga na aka samu kusufu shamsi haskenta ya rage da shamsu kuwirat kusifat kenan mana aka rage mata haske faman arada hiyazatal ilmi duk wanda yake so ya tara ilimi falyuzayyin batinahu to ya kyautata zuciyar shi ya kawata ta ya mata kwalliya wa yutahhir qalbahu min najasatihi kuma ya tsarkake zuciyar shi daga najasarta fal ilmu jawharul latif domin ilimi jauhari ne gwal ne wanda yake mai wahalar samu mai tsada an ce jauhar duka kayayyakin ma'adanai zinari lu'lu'u da sauransu to wani lu'lu'i ne mai tsada la ya suluhu illa lil qalbin nadhif bai dace da ko ina ba sai tsarkakakkiyar zuciya wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimain tsarkin zuciya yana komawa zuwa ga wani tushe wasu tussa guda biyu masu girma ahadihima taharatuhu min najasati shubuhati ya zama zuciya ta tsarkaka daga najasa ta shubuha miyagun aƙidu ya zama ba su tare da wannan zuciya wal akhar ɗayan kuma taharatuhu min najasati shahawati ya zama zuciyar ta tsarkaka daga najasar sha'awa babu zunubai da saban Allah a cikin zuciya dan abubuwan nan biyu suke hallaka duk wanda ya hallaka ta'atu quwwati ash-shahwaniyya wa ta'atu quwwati shubahati mutum yayi mawa karfin sha'awar shi biyayya shine zai sa ya ci haram yayi zina ya sha giya ya sata yayi mawa karfin sha'awar da ke shiga cikin ran shi daga shaidanu da miyagu biyayya shine zai sa ya munanta zato ga Allah subhanahu wataala yayi ilhadi a cikin addini yayi bid'a yayi kaza yayi kaza to zuciya ta tsarkaka daga waɗannan abubuwan guda biyu walima li taharatil qalbi min sha'nin azimin saboda abinda tsarkin zuciya yake da shi na lamari mai girma umira biha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma umira bihi akai ma annabi sallallahu alaihi wasallam umarni da ya tsarkake zuciyar shi a cikin farkon umarnin da aka fara mishi fi qawlihi ta'ala fi suratul muddathir wa thiyabaka fatahhir ka tsarkake zuciyarka domin akwai malaman da suka fassara athiyab da cewa alqalb bi qawli man yufassiru athiyab bil batin a cikin fassaran waɗanda suke fassara athiyab a cikin ayan nan da cewa ana nufin zuciya ne wa huwa qaulun hasan wanda wannan ko magana ce mai kyau wa fassara ce ta qatada ibn di'ama da mujahid ibn jabr da ibrahim an-nakhai da al-imam ad-dhahhak ibn muzahim da al-imam sha'abi da az-zuhri ko su kadai ai sun isa ko duk da cewa duk da kasancewar wanda suka fassara da halaye na zahiri an samu fassarar daga su ibnu abbas wannan za ta fi karfi amma thiyab suka ce abinda ake nufi a wa'annan wannan malaman abinda ake nufi da wathiya baka fatahir yani ka tsarkake zuciyarka sai malam ya ce wa huwa qaulun hasan magana ce mai kyau lahu ma'khadun sahih tana da mabubbuga tana da wato ainihin madogara ingantacce ma'ana a lugar arabiya tana da madogara ko kuma ma'ana saboda manyan magabata tabi'ai sun fassara sai ya zama ma'akadi ne wanda yake mai kyau wa idza kunta tastahi min nazari makhluqin mithlaka mithlika ila wasakhi thawbika idan ya kasance kana jin kunyar halitta kala ka dan adam kana jin kunyar ya ga dauda a jikin tufafinka an gane in ya kasance kana jin kunyar min nazarin makhluqin kallon halitta mithlika irin ka dan adam ne kalanka kana jin kunyar ya ga ila wasakhin wasakhi thawbika ya ga dauda a jikin tufafinka ba ka san abokinka ya ganka butu butu dakan dakan babu dauda babu tsafta to fastahi min nazarillahi ila qalbika to ka ji kunyar Allah ya ga zuciyarka cikin dauda wa fihi ihanun wa balaya ya zama zuciyar taka akwai hikdi akwai bakin ciki da kullata da jin haushin musulmai a cikinta wa balaya da bala'o'i ma'ana ayyuka na zunubi da lalacewar zuciya an ce ihan shine alhikdu alhikdu shine jin haushin musulmi kullata tun ya zama ya kullaci musulmi wanda kuma karshe abin yana komawa kan shi dan masu iya magana suna cewa manzara al manzara al ihana hasada al mihana duk wanda ya shuka kiyayya a zuciyar shi yana kin musulmai yana jin haushinsu ya ko ya girbi bala almihani jarabawa kala-kala zai shiga cikin musiba wa zunubin wa khataya ya zama cikin zuciyar akwai zunubai da laifuffuka da yawa khataya ba jam'in khata'u ba ne jam'in khati'a ne al-khati'atu laifi al-khata'u kuskure ai asali shi al-khata'u la yu'akhadhu alai ba a kawo mutum dan yayi kuskure to dan haka khataya galibi wasu suna yin kuskure yasu ce kurakurai a su kurakurai ba a kama mutum a kansu wa ahatat bihi khati'atuhu khati'atu yani laifin shi kuma laifin ma babba shine khati'a amma al-khata'u shine kuskure jam'in shi akhta khati'a jam'in shi al-khataya to kar zaka ji kunyar Allah ya kalli zuciyarka wa fihi ihanun akwai hassada da bakin ciki a cikinta wa balaya akwai bala'o'i a cikinta wa zunubun ya zama a cikinta akwai zunubai wa khataya kuma ya zama akwai laifuffuka manya a cikinta قال مسلم بن الحجاج الإمام مسلم يكيتي وحدثنا عمرو الناقدي قال حدثنا كثير بن هاش هشام قال حدثنا جعفر بن برقانة عن زيد الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ده إسناد الإمام مسلم عمر عمرو الناقد عمرو بن محمد بن بكر كينا وبن بكير الناقد وذلك ثقاني حافظ لقى كثير ابن هشام الكلابي كينا وان شيما wato ainihin thiqa ne daga Ja'far bin Burqan da Saduqun ne Yahim al-Kilabi shi ma ar-Raqi daga Zaid al-Asam da cikin manyan tabi'ai daga Abu Hurairah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha la yanzuru ila suwarikum lalle Allah baya dubin ginin jikinku mai kiba ne kai ko mara kiba dogo ne kai ko gajere fari ne kai ko baki ba wani Allah yake kallo ba an gane ko wa amwalikum Allah baya kallon dukiyarku nawa gare ka ba shi ke gaban shi ba walakin yanzuru ila qulubikum Allah yana kallon zukatanku ne wa amalikum da ayyukanku zaka in talaka ya bi Allah zai shiga aljanna mai kudi in ya bi Allah zai shiga aljanna fari in ya bi Allah zai shiga baki in ya bi Allah zai shiga aljanna balarabe in ya bi Allah zai shiga aljanna hakan nan ajami to hakan nan in sun saba ma wa Allah inna akramakum indallahi atqakum wahdhar kama inna nafsika allati mata kharajat alayka kusirta kasran wahani mai iya magana ce wahdhar kama inna nafsika ka kiyayi abin da ke boye a cikin zuciyarka allati mata kharajat wa innal laifuffukan miyagu da ke boye a zuciyarka wa'inda duk sanda suka bayyana a kanka kusirta kasra muhani za a karya ka karaya irin ta wulakanci man tahara qalbahu malace duk mutumin da ya tsarkake zuciyar shi fi fihi al halla daga yayi shi da manyan baki karin magana man tahara qalbahu fihi al halla ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل من طهر قلبه دون بيتركك زوتي يشي فيه العلم حل يعني حل العلم فيه علم زي سوكا أتكين وانا زوتي ومن لم يرفع منه نجاسته دون بيتوك دودر زوتي يبا ودعه العلم تو علم زي يوازي دشي wada'a shine ka bar mutum babu kulawa amma wada'a ban kwana cikin mutunci wada'ahu ilimin zai yi watsi da shi wartahala ilimin ya tafi ya rabu da shi in ya zama bai tsarkake zuciyar shi ba yake neman ilimi to ilimin ba zai yi marhaban lale da shi ba an gane magana a malaici wa idza tasahhafa tahassasahafta ahwala ta'ifatin min tullabil ilmi idan ka binciki tasahhuf tasahuf aka ce tasahaf alkitab tasaffah alkitab yana buɗe shaga yana neman wato yana binciken wata mas'ala to aka ce tasaffaha ahwalan nas mana ya samu ƙwarewa khibra gurin sanin halayyar mutane ta hanyar mumarasa yau da gobe to shine sai ya ce wa idza tasaffahta ahwala ta'ifatin min at-tullab idan ka binciki wato halin wasu ɓangare na ɗalibai fi hadhal ma'aqi a wannan tushen a wannan bigirin ra'aita khalalan bayyanan zaka ga na ƙasa bayyananna fa aina ta'zimul ilmi min imri'in taghdu ash-shahawati wash-shubuhati fi qalbihi wa taruh na'am da kira sallan to idza tasaffahta ahwal ta'ifatin min at-tullab idan ka binciki ka duba da kyau kaga halayyar da yawa daga cikin wani bangare na ɗalibai fi hadhal ma'aqid a wannan bangare a wannan bigiri a wannan tushen da muke magana akai na tsarkake zuciya ra'aita khalalan bayyana za ga sakaci bayyananne na ƙasa bayyananna asalin khalal kamar yanzu kofa tsohuwa in ta dan huhuje to nan yan ramukan huje hujin shine khalal ga na ƙasa da yake to za ga na ƙasa bayyananna fa aina ta'azimul ilmi ina girmama ilimi ilimi yake min imri'in daga mutumin da ya kasance taghdu shahawatu washubuhatu fi qalbihi wa ta'ruhu ya zamanto sha'awar san zuciyar shi da shubuhohi da suke bata aqidar shi a cikin zuciyar shi suna yin sammako su maraita mana suna kai kawo yanda suka ga dama duk abin da zuciyar shi ta umarce shi shi yake yi duk abin da ya zo a tunanin shi shi yake yadda da shi daga wannan mutumin ina shi ina wato ainihin girmama ilimi tad'u suratun muharramatun wata sura ta haramun sai ta kira shi ya amsa sura anan duk abin da zai saka ka saba ma Allah ya shiga ciki sai ka ji ana ta'atu suwari wanda zaka ji ibnu taymiya yana magana an kana karanta ubudiyya da sauransu as-suwar mata ne mace ce a'a yaro ne da kake bala'in su duk abin da yake da alaka da atifa abin ko wata al'adarka ko wani ɗanka ko wata mace ko matarka ya zama to duk abin da suka sa ka kawai za su yi wata stahawihi makalatun mujrima ya zama to wata magana ta laifi ta saɓan Allah za ta iya sanyawa ya so ta ya bi ta istahwa wane ya sa wane ya so shi domin alhawa yana daga cikin wato ainihin ma'ana ta soyayya watastahawihi maqalatun mujrima wata magana ta laifi za ta ɗauke shi saboda son da yake mata hashuhul munkarat abinda ke kumshi a cikin cikin shi shine abubuwan da shari'a ta kyamata watalazzu bil muharramat da jin daɗin aikata saban Allah fihi ghillun wa fasad akwai kullata jin haushin muminai a zuciyar shi da fasadi wa hasadun da hasada wa inadun da kangarewa wa nifaqun wa shiqaq da munafunci da sabo saba ma Allah anna li haula'i walil ilm wannan ta yaya za su samu ilimi kuwa ma hum minhu ba su da alaka da shi wala huwa ilaihim kuma shi ma ba shi da alaka da su qala sahal ibn abdullah rahimahullah yace haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi shay'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla haramun ne ba zai taba yiwuwa ba a tafau zuciyar da ta kasance akwai abin da Allah ke kyama a cikinta to haramun ne hasken Allah ya shiga ciki ilimi na cikin haske da Allah ta'ala yake bada tunda ya ambaci Qur'ani da cewa haske ne ko to so da haka haramun ala qalbin haramun ne akan zuciyar da fihi shay'un mimma mimma yakrahu Allah in kana son fasara ta tafi daidai haramun ne zuciyar da ya kasance akwai wani abu da Allah ke kyamata a cikinta an yi dukulahun nuru ya zama haske ya shiga cikin zuciyar haramun ne haske ya shiga ciki zaka in kana so ka samu ilimi zama mutumin kirki ba a haɗawa biyu kana neman ilimi kuma kana taɓa abubuwa na saban Allah sai dai abin da wato an yake bujurowa wanda ba wanda zai iya kare kanshi ya ce shi baya saba ma Allah amma kar ya zama fuhush ɗinka ya bayyana ya bayyana cewa kai mutumin banza ne kuma ka ce kana neman ilimi wala Allah ma har ba da shi ka ce za ka ba da ilimi to za ka bata ma kanka lokaci kuma banna mutum zai da ka mu fara kyautata tsakaninmu da Allah subhanahu wataala shine abin da wannan darasin yake karantar da ka koma ka yi karatun tanasu kowa ya san inda yake da rauni ka yi ƙoƙarin gyarawa ka sanya kyakkyawan niyya sai ka haɗa da roƙon Allah Allah subhanahu wataala ba zai taɓar da kai ba wato sau da Allah ta'ala yana cewa ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah ya sa mu dace kama in abubuwan da suke boye a cikin ranka